Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Allah rahmanu mukan ka fati a daya salatul fati uku zamana mu inda muka zauna Allah ta ce mu lafiya Allah ya sa kuma abin da za mu yi duka ya amfane mu kan mu zo mu zauna mu ji abu kuma bai amfane mu kaga mun zo mun zama banza saboda haka Allah ya sa ya amfane mu ya sa zama ya amfane mu ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره يوم الهي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
ورحمة الله تعالى وبركاته من سرارو الله يساك دعوة دمو أولنا مزولين البركة زاوية مولانا شو صلاح الدين رضي الله تعالى عنه ومن سرارو فسر الديواني دقباكين مالم مالم شو منصر يو sha takwas ga watan mayu miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da sha uku ga watan jimada ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin a karmakon Allah bismillah
الله ثم سلامه وسكت برب جاد لذ الهداء فيه شؤوني رافات الكل لله سيدي وفاتحات المحمود باب الله ليس عني بالعمين ما زاروه من ذا الله ببعي لا إله سجد من أحبه من ذا حبيب كليل خاتم ومقدم من ذا الله بشير نازير عاجب وثناؤه طلبت يا من إنه الدار مفرد من ذن الله وإنا لكل الأنبياء كوارثا كلهم كل صلاة عاجلة ما كوني عبد الله إن فموسى وإبراهيم ما نزلي مريم والكل أمنا لك
بسم الله الرحمن الرحيم رسولا الله برحمة نجن قي وكما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكما إنا لله وإنا إليه راجعون ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
حرف الواو
harful wawi
وسكت shi Ibrahim ya ce na dogara na jingina na mai da komai nawa cikin amincewa
برب da Ubangiji wato bi ma'ana na amince ga rabbin da Ubangiji جادلي wanda yi mun baiwa باللطائف da zurfafan tafsasan iliman da ba a iya karanta su sai an sa gilashi Muhammadiyya wasu irin ilimai ne ba su karantuwa don ba su a littafi a kayar suna kawo ikaya cewa maulan mushi abokar sirin bayar jiyar ta'ala anhu akwai da yawa manya suna zargin sa me yasa yake zuwa gaban shehu ya fadi radiyallahu ta'ala anhu yace abin da yasa yake faduwa gaban shehu ana zargin cewa yanda shehu Ibrahim yayi karatu wurin babansa shi ma haka yayi karatu wurin babansa to dan ne har zai rika zuwa in yana gaban shehu baya sa rawani zai rika faduwa yana ladabi yana girmama shi kamar wani babansa sai shi wasu rumbayar billah ta'ala anhu sai ya ce wato abin da yake faruwa mun koyi baki tare da ni da shi a wurin babanmu to amma tsakanin baki da baki akwai wani fili to filin nake so ya koya mu nan nake koya sai dai Muhammad al-Mushri na Murtaniya shi ma ta faɗin wannan radiyallahu anhu ana ganin idan azumi ya zo suna tattaro kayansu su taho kaulajin tafsiri sai aka ce "Ah, shin wai wanda kuke zuwa biyu ne shi wani balarabe ne babban malami ne kuma yana ganin mushir babba ne wai shin tafsir qur'ani nan ba larabci ne shi larabci ne ba yaran ku bane yaran mu ne shi wani din nan ya wada sunan shehu shi balarabe ne ko ba balarabe bane ba baki bane eh to me kuke zuwa ji sai ya ce mata ka zo mu je ka ji sai ka ji abin da muke ji wala ran da ya je ya zauna malam aka zo tafsirin qur'ani ya ji yanda war bi rabbani ke sauka sai ya tabo musulunci wallahi wannan in ba ke saukar da qur'anin ba shi aka saukarwa ya ce to wani na faɗa ba wannan ba irin maganar mu ba ce kai ka faɗa saboda ya ji abin ba magana kurum Ibrahim da kansa yana faɗi yana cewa wa al'aftarat ainata misliya sa'iran suluki wa gazziyar ulumi fuyudu ka taba ganin mutumin da in yana magana saboda tsabar ilimi ka ce ruwa ake to saboda haka akwai wanda ma ya taba tambayarsa shi ma abin da ya gaya masa kenan ya ce wato shi Ibrahim ba baki yake za koya ba a wurinsa dan ba bakin da ba mu sani ba filin da ke tsakanin baki da baki shi muke koya a wurinsa to shi ne filin nan da muka sa faɗi shi Umar al-Huti radiyallahu anhu ya faɗi yace duk mutum da zaka miƙa masa farar takarda ka ce karanta ce ba rubutu kyale shi ba malami ba
وبالمصطفى kuma ya min baiwa da soyayyar al-Mustafa abin zabin Allah المختار abin zabin halitta عين المعارف wanda wato shine ainihin ainul ma'arifil aqwami siratikat tamil afkam wannan wurin dole sai mun fassara jawharatul kamal amma ba yau ba insha Allah inda muka fassara siratul fatihi da ma ugulika in Allah ya da saboda wannan kalmar to labudda za mu karanta siratul za mu fassara jawharatul kamal شؤون
sai Ibrahim ya ce dawainiya na na yau da kullun رفعت الكل na miƙa su baki daya لله da Allah سيدي shugabana وواسطتي wato tsarin da na taka na miƙa wa Allah lamari na المحمود shine abin yabo sama da ƙasa باب اللطائف wanda shine kofar zurfafan tafsasan ilimai sai an bi shi ake gane irin wannan ilimman da ba rubuta su ake ba ilimai ne ga sunan wato a cikin fararen takardu dan takardar halittar ta aka yi alƙalmin halittar su aka yi ta wadan ma halittar ta aka yi Mm.
bil amin
Sai wace na rantse da asirin da amintaccen Allah ke ɗauke da shi, mazaruhu maziyartar Allah Muhammadu, la in shatani da za ta yi nisa gare ni a ce ina Senegal Madinatul Munawwara kuma tana can ƙasar du- ƙasa mai nisa sai an hau jirgi an tsallake duwatsu da dazuzzuka da tekuna fa mashaduhu Ibrahim ya ce to albishirinka fa mashhaduhu ai shuhudun zatin ma'aikin Allah fil qalbi a cikin idanuwan zuciyata laysa bi sarisi ba bane mai canzawa dan ina Senegal yana Madina ka isa ka hana ni ganin shi saboda an yi nisa duwatsu ko du- ko ko dazuzzuka ko tekuna za su tare ni su hana ni shudin zafin ma'aikin Allah wane su
habibu ilahi al arshi manzo Allah shi ne masoyin ubangijin al'arshi al'arshin nan hawa hawa arshul azim arshul karim arshul majid arshul istiwai arshul rahman arshul takwin arshul fasl wal qada'i
khidman shi Ibrahim yake tun kamun ai kowa da komai uhibbuhu Allah ya tusa wa ruhi na san annabi wani zai ce ya aka ya aka annabi ne yake al'arwahu junudun mujannada dama rayuka gaba ɗaya an halitta zanaka da na babanka da na babanka duk gaba ɗaya suna nan tare saboda haka abinda Allah ya ga dama ya sanar da ka tun wancan lokaci in ya ga dama sai ya tuna ma yanzu sai ya tuna ma ba nan muka bari kusa wani nan ba da ya ji ciwo babansa ta tambaye ta ce ya aka ya ji ciwo har ya warke ba ta sani ba yi shiru ta sake mai magana ta yi faɗa ba zai gaya mata zai ci tun kamun a yi ki nabi ranta ya baci kuma aka yi mata bayani kuma ta gamsu to zo da haka akwai abubuwa sai an yi zikiri wallahi in zikiri yayi nisa yayi nisa hankalinka Allah ya kwace tunaninka da hankalinka to za ka ringa tuna abubuwan da ya faru kamun halitta annabi Adam zikiri shi ke sa tuna ba abin da za ka yi ka tuna irin wannan ilimin sai ka yi zikiri da yawa yawan tafakkuri shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu ba shi da wasiyar da yake wa almajiransa kamar abu biyu ko uku usikum wa usila fi bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala fi sirri wal alaniyati wa muraqabatillahi ma la anfas to duk mutum da ya rike wannan taqwa muraqaba la budda zai san abubuwa da yake wanda ya faru can baya da abin da zai faru gaba a cikin zikiri komai yana cikin la ilaha illallah to a cikin karatun la ilaha illallah kawai sai la ilaha illallah sai ta gaya maka wani abu da ya faru kamun a hali- a haifi babanka kana yin la ilaha illallah sai ta nuna ma alkiyama gashi an tashi ga inda zaka zauna ma duk sai ka gani a ciki mm.
wa azkuruhu sai ina ambatan manzo Allah yawmi wato ina ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaumi matakar rayuwata wa amsi na ambaci manzo Allah jiya wa anisi ɗazuma na ambace shi wato yana maganin duniya da barzahi da lahira ne na na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan duniya kuma na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kabari na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan ambaci manzo Allah kuma gobe alkiyama ke
habibun manzo Allah masoyi ne khalilun badadin Allah khatimun cikamakin annabawa wa muqaddamun kuma abin gabatarwa cikin annabawa din karimun
annabi mai karamci ne khulquhu
kulku da yi umman Allah azimun mai girma ne inda arifi amma fa wurin wanda ya san Allah duk mutumin da bai san Allah ba jin annabi kawai yake da ka matsa mana zai ce Abdullahi ya ce shi dan Amina jidun zalika mablaguhum min al-ilmi jidun wanda ba Allah ya sani ba annabi dan Abdullahi ne dan Amina kurum bai san annabi a matsayinsa na kuntu kanzan maksiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhim fa bi arafuni bai san wannan badin ba basmalatul wujudi fatihatul wujudi basmalatul asma'i was sifat duk wannan sai an yi tarbiya an san Allah sannan za a iya gano shi yasa shi yake inda arifi amma wurin wanda ya san Allah shine zai iya gane wannan bashirun annabi mai albishir ne ga muminai nazirun mai gargadi ne ga kafirai akibun annabi shine na ƙarshen annabawa
bihi wato da albarkan manzo Allah جاءنا الفرقان alqur'ani ya zo mana وثناؤه cike da yaban annabi dan ba ni na fara ba alqur'anin ma duk in ka duba yaban annabi ne ciki بعد الصحائف bayan ta wanda aka saukar wa annaba sun zo cike da yaban annabi sai kuma qur'ani shi ma ya zo cike da yaban annabi Mm.
حلفت يمينا Ibrahim ya ce na yi rantsuwa na rantse da girman zatin Allah gaske rantsuwar da bayan ta babu kafara babu kafara bayan wannan rantsuwa إنه cewa manzo Allah الدار har abada مفرد shi kadai ne abin kadaitawa ne فلا يتأتى babu wani zamani da zai zo أن يسنى a biyanta Muhammadu Rasulullahi بتاركه da wani sabon annabi a cewa ga wani zamani ya zo ga wani annabi sabo dal babu وإن لكل الأنبياء cewa yana ga dukkanin annabawa خوارقا wato keta al'ada mu'ujizozi kenan من المصطفى duk wannan ce ta al'ada da kake ji na mu'jizozi da suke da shi minal mustafa daga wurin abin zabin Allah suka samu قد هذا hakika suka taro wannan mu'jizozi كل خارج duk abin da suka kamfato na mu'jiza daga gonar ma'aikin Allah suka kamfato وهم kaga annabawa da manzanni كلهم baki ɗayan su برغ hasashe ne ذرات shugabanni أدلة manya manya وما كابن عبد الله amma din da kafetar su da bunƙasar su baki ɗayan su babu kamar dan Abdullahi عند الطوائف a cikin tawagar annabawa baki ɗayan an tara su babu kamar annabi وموسى kaga annabi Musa وإبراهيم da annabi Ibrahim Khalilur Rahmani وعنت لمريم tare da ruhullahi dan sai da Maryam annabi Isa لهم رتبة waɗannan da nan zano maka shehu yace dukkan su suna da darajoji والكل kuma baki ɗaya kowanne ɗaya daga cikin su أمن aminci ne بخائفه ga duk mai tsoro ranar alkiyama in ya kama ɗayan su ya tsira amma bari ka ji abin da zai ce gaba
نعم المقتار أرفع وانسبا من زن الله فمنه علوم العالمين فآدم من زن الله فساد بيزا أولاده وهو سيده manzan Allah ba hausa ko kudise ya tunwawa ƙarsa ma. فآياته هم آياته وواقع السقام manzan Allah wa sabba ce ya ta rufe wasu da tafi. Manzan Allah mace tunawa hula sigaru wa zebu abisar. الحارثي وتعداد آي المصطفى ليس ناتئا يا الله فيا ربي فاجعلني له الدار قديما يا الله وتجذب لي وابدي وتنيله يا الله وأسلك أولى المنتمين لهزبنا يا الله ولا تثبت الأداء يوما بوعيده
صلاة وتسليم على من سامت به يا الله وآل وأصحاب مدى قولي موقنين
ولكنما المختار
kawai ce na gaya maka cewa kalimullahi annabi musa khalilur rahmani annabi ibrahim ruhullahi annabi isa suna da girma wurin allah duk wanda ya rike su ranar alkiyama yana cikin aminci to amma ولكنما المختار walakin na malmuktaru sai dai ce abin zabin halitta أرفعه shine mafi ɗaukakar منصبا wato matsayi da daraja ومنه daga halaran ma'aikin Allah منال الأقدمين wato al'akadami na magabata منال algadarihi sadaukai suka samu dukkan kyaututtukan da suka samu duk daga tekun annaba ake ɗebowa a basu
فمنه daga manzon Allah ne علوم العالمين ilimin talikai baki daya ilimin nan na boko ne ko ilimin nan na addini ne ko ilimin nan na lahira ne ko ilimin nan na gaban lahira ne duk daga annabi ne wani zai ce akwai gaban lahira to فآدم kaga annabi adamu به da albarkan manzo Allah علم الأسماء aka sanar da shi sunayen nan قبل التعارف kamun a sanar da su ga waninsa kamun wani ya san su annabi adam ya sani duk albarka annabi yana tsatsansa إذا saboda haka فساد sai manzo Allah ya shugabanci أولاده ƴaƴan annabi adamu وهو سيد manzo Allah shine shugaban ƴan adam baki daya لسر وجود الكون saboda saukar asirin samuwa da yayi جم المعارف kai annabi shine matattarar sanin Allah in kana so ka san Allah ka san annabi ka huta in baka san annabi ba ka san Allah ba dukkan wannan wujudin da kake gani ulwiha wa tawliha zahira wa batiniha annabi ke dauke da ita sallallahu alaihi wasallam فأوصافه kaga sunofin amintaccen Allah قدسية tsarkaka ne وهو shi manzo Allah كالسماء hakika ya daukaka على رتبة الأرسال a bisa darajojin manzanni فوق السقائف sama da wato rufi bakwai saboda wato sama da dukkan rufi annabi sama da shi ba komai sai Allah ba mun faɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ko da ce wannan mun ce yau za mu ta karatu ne kawai sai mun zo wani lokaci فآياتهم kaga mu'jizozin annabawa آياته ai mu'jizar annabi Muhammadin وهو shi manzo Allah قد سقى جيوشا hakika ya shayar da rundunar yaƙi بخير da kwarare na ruwa من بنان daga tafsasan in yatsu لطائف eh daga ƴan yatsu Allah daif masu taushi sallallahu alaihi wasallam وسبهت الأهجار kuma al-ahjaru tsako tsakoyi wato sabbahat su yi tasbihi في وثقته a tsakiyar tafin ma'aikin Allah وآية الذي قد مات manzo Allah ya raya wanda hakika ya mutu رأس السوائف a gaban jama'a sai ba wani wuri ba kowa yana gani ya tashi shi ma duk zamu zo mun zo bayani duk za الأشجار wato itatuwa مشت sun taho نهوه gaban manzo Allah والذيب kura الصهاد ta yi magana كذا ظبية haka nan barewa والدب da damo إفتاها عارف kai shi yace damo shi ma fa yayi magana magana irin ta masana Allah eh ba irin ta wanda bai san Allah ba ka san maganan masanin Allah ma daban take eh to barka ji ina ji ai shi Atiku ya dan rubuta a gefe ko to barka ji abin da yace shi Atiku radiyallahu anhu yace qawluhu wa babbu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya babbu qala labbaika wa sa'adaika ya zainu man wafan kiyamata kai ka san wannan maganar wasa ne sai a teku ya ce abin da ya sace ira ya ce wa babbu da damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce wa damu ya babbu ya kai damu sai damu ya ce labbaika wa sa'adaika ya zainu man wafan kiyama an gani ko na amsa maka arzikin duniya da na lahira ya tabbata gare ka ya adan duk wanda zai zo filin kiyama sai manzo Allah ya ce man ta'bud man ta'bud wa kake bautawa da mu sai da mu sai ce man fi samai arshuhu wa fil ardi sultanu wa fil hawa'i ruhuhu wa fil jannati sabiluhu ina bautawa wanda a sama al'arshinsa yake a ƙasa mulkinsa yake a cikin yanayi tsakanin sama da ƙasa ruhinsa yake a cikin aljanna tawarkinsa yake sai annabi yake mana na to waye ni ni kuma sai damo sai yake a sallallahu alaihi wa sallam qad ablaha man saddaqaka a sai damo sai ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kad abla man saddaqaka wa khaba man kazzabaka ai kai ma'aikin Allah ne tsiran Allah da aminci tabbata gare ka wanda igazgata ka hakika ya rabauta wanda ya karyata ka hakika ya tafi shine shi yake to ai damo ma yayi magana irin ta masana Allah
وتعداد آي المصطفى shi yake kai kididdigar ainihin mu'jizozin wato abin zabin Allah ليس نافيا ba bane mai amfani فليس شيء الأشري wato bai kai kaso ɗaya a cikin ɗarin ما في الصحائف abubuwan da Allah ya faɗi cikin littattafan da aka saukar wa annabawa ba duk abin da za mu faɗi bai kai kaso ɗaya a cikin ɗarin abin da Allah ya faɗa ba.
فيا ربي Sai ya ce to ya Ubangiji, فاجعلني ka sanya ni خادما hadimi له ga manzon Allah الدار wato matuƙar zamani وكفعني kuma ya Allah ka kiyaye ni يا ربي ya Ubangiji كيد المعارف makirsin duk wani wanda na san shi duk wani abin sani Allah ka kiyaye ni makirsin shi saboda in ka san mutum to ka ji tsoron shi kuma babu wanda zai iya cutar ka sai wanda ya san ka shi yasa su ba suke inkarin wanda ya san su ba nan muka faɗi ba wani ya zo neman Abu Yazid al-Batsani Abu Yazid al-Batsani yace ni ma shekara 40 ina neman Abu Yazid har yanzu ban ganshi ba tafi ka ba wuri kawai shiga da hurdodin ka neman inawa shi yasa ba a samun sa wani a saboda dalili wato in baka fidda mutane a ranka ba ka haɗu da wahala matukar akwai wani nauyi na wani mahaluki a zuciyanka ko akwai wani eh, bukata to shi kenan ka gama yawo kana ji kana gani annabi zai wuce ta gaban ka ka kasa bin shi billahi lillahi hawa'iku da ala'iku ya dabai bai ka eh kana ji kana gani zai wuce sai dai ka ce a dawo lafiya Allah ya kiyaye وتنسيب نيي sai Ibrahim ya ce Allah ka warkar da dan karamin dan nan nawa وابكه Allah ka wanzar da shi shine shi Abdullahi ibn Yas yana yawan laulayi a lokacin kamar ba zai ba shine shi Ibrahim yake roƙon Allah yake ce Allah ka warkar da dan nan nawa kuma ka wanzar da shi karka kashe shi yanzu ina so yi wa addinin Allah aiki وتنيله رشادا Allah ka bashi shirya daga gare ka ba wani bane zai shiryar da shi Allah ka shiryar da shi kai da kanka فلا يلفى kar a taɓa samun ɗannan nawa Alhaji Abdullahi عبيد الزكاري wato bawan aljanna kar ya zama bawan aljanna shine az-zakhari jannatu zakhari ya zama bawan Allah kawai ko kuma kar a same shi bawan kawar wainiyar duniya kada ya zama mai kwaɗayin abin duniya Allah ka sa shi ya zama na Allah kawai kuma haka aka yi.
وأصلي Allah ka gyara شؤون المنتمين wato sha'anin waɗanda suka jingina بإذننا ga ɗarikanmu ‘yan failan nan Allah ka gyara lamarinsu.
بدوا Waɗanda suka bayyana في الفلاح wato a daji والأرض ko a birni هم كل عاكس ko kuma ma Allah duk inda suka riƙa ya zama musu mazauni ko a kan dutse ko a cikin teku ko a cikin kogonnin duwatsu Allah ka gyara lamarinsu.
ولا تشمت الأعداء Allah kada ka dariyantar da makiyanmu بواحد daidai da wato wato wato ga mutum ɗaya يوما Allah kar ka sa makiyasi wa ɗaya daga cikin almajirai na dariya yawman daidai da rana ɗaya فأنت جميل Allah kai ne mai kyawawan suna, قادر mai iko bisa komai, ذو المصارف mabocin juya lamari kai ke juya dan wuta ya koma aljanna. Saboda haka ko da almajiri na samu tangarda Allah gyara shi ya zama kyakkyawa kawai.
salatun salatin Allah wa taslimun da amincin Allah alaman ya tabbata bisa wanda ma'ad ibn adnan ma'addu dan Adnan ru'usul gatarisi wato ainihin shugabannin sadaukan larabawa ke
tamaddihi suka ɗaukaka da shi wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa hada qawli muqinin matuƙar mai sakankancewa ya ce wa sittu na amince bi rabbin da ubangiji jadali wanda yi mun baiwa fil lata'ifi da tattafan ilimai
زمم توري كعب الشوجان المجمع خرجت به من كل ديج وشدة دخلت لدي عظيم القدر نفتح رامات نفتح عين الجيش ليس درى لساني ذكر المصطفى سيناله منزل الله تقدمه في كل وقت وبرات منزل الله لأني ما تلزمت فكري مدهه خللت من الاشراك والشك والوانا آه، وترداد ذكر المصطفى الدرارات منزل الله ومدوسي ولا دل مقفى ما دلته منزل الله فمن جود الدنيا وأخرى وعلمه منزل الله ومن حسنه نور الجنان تزينا منزل الله ومن آيه آي نبينا قبل إلهي يا الله اذكروا حاجاتي امسكت سيدي يا الله اذكروا حاجاتي امسكت سيدي أجمع أذكر حاجاتي أسكت سيدي
زممت بكاب الشوك
shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace na ɗauko linzami na ɗaura wa raƙumin shauki na hau kamar an tambaye shi ake to shi da ka ɗaura wa raƙumin shauki ragama ina za a alhu yace na ta samma المجمع matattarar sanin Allah shine mujamma'a matattarar sanin Allah baki ɗaya Allah Muhammadu kenan shine al-mujamma'a na wato shi kobi na soyayya wanda yake ya kamata kowanne ni magana akan shi dan kar shi mai magana shauki ka dauka soyayya ake nufi ko bege kamar yadda da yawa yan uwa ba ma cika bambance tsakanin bege da kauna da so bege shi ke janyo haikuka saboda masoyi kauna ita ce sa hanta ta farfashe soyayya ita ke yin yaudara ana iya yin yaudara a ciki ita soyayya ka ga abu da ido ya burge ka to so kenan abu ya fada cikin zuciya kauna ya fara tasiri cikin jini sai ya zama bege sai ga mutum da ya zauna sai ga ya kama kuka idan an tambaye sai ashe wani abu ne kuma daban za shi ga wani yanayi to shi insha Allah shi ma wannan za mu magana akan shi don akwai ƙaunar da ake ce da ita ma asadamu akwai gamaratu kana gani kaga baka gani kaga an ɗauke wuta yanzu yanzu billahi la tsakar rana ba sai ga duhu to ta ce ba za ka saurare ka ba kana cikin tafiya a tsakiyar rana wani ya kama mugun labari sai kawai kaga an ɗauke wuta to haka masoya annabi su ma eh idan akwai wanda wallahi ya saba adadin salatin da ya saba yi wa annabi idan aka waye gari bai samu yayi ba wallahi sai ya shiga wani mugun hali irin wannan ko kuma ya saba in yi tafakkuri cikin annabi yakan gano wasu lamurra na annabi ya yi tafakkurin ya yi tafakkurin zuciya ta tsaya cak bai gano komai ba sai ya shiga hali
bihi Ibrahim ya ce da albarkan manzo Allah, jama'a Allahul mafakira Allah tabaraka wa ta'ala ya tattaro dukkan abubuwan alfahari ajma'a baki ɗaya bai rage komai ba duk da annabi aka taro su.
kharajtu Ibrahim ya ce na fita bihi da albarka annabi min kulli dhiqin daga dukkan abin da ake ce ma kunci wa shiddatin da tsanani dakaltu na shiga bihi da annabi Muhammadu isnan wani irin birni asinan mai kewaye da katanga mumanna'a mai hana kibiya ta haura duk da annaba aka yi wannan na shiga wani irin birni mai kewaye da ganuwa ganuwa mai tsaba kauri da tsawo duk katai ta doki da ya sai haura ba duk gudun kibiya ba za ta iya haura ba ko ba wani mizal da za a harba ya fasa wannan katanga babu shi Hmm.
nabiyyun sai rayu ce in baka san annabin da na face da shi ba bari in gaya ma shi annabi ne azimul qabri mai girman kadari miftahu rahmatin mabudin rahamar ubangiji bihi da albarkan manzo Allah sirtu na zama ainal jaishi kwamandan yakin zuciya Eh, duk wasu wato wato shugabannin yakin zuciya ni ke ba su oda eh ni ne in an samu matsala zan gaya musu in ce ayi kaza ayi kaza eh wannan a mai allura kaza da safa kaza da yamma kaza wannan a ba shi kwayan magani adadi kaza eh wannan kuma a mai kaza duk ni ke ba da oda saboda haka ni ne ainul jaishi kwamandan yakin zuciya laysan kai in baka san ni ba ni wani irin zaki ne na Allah mudarra wanda aka yi wasilce da asirin manzo Allah
lisaniya gudan harshe na zikrul mustafa cike shi da ambatan al-mustafa in kana so ka san sunan harshe na ma sunan shi ma zikirul mustafa kawai sunan harshe na kenan zikirul mustafa Mm.
sayanaluhu madihun shi wace da sannu wani irin yabo zai tadda ma'aikin Allah zakiyul arfi mai zafin kamshi daban banda wanda na yi a duniya ba akwai wani yabo da zan mar a kiyama ran da zai tashi je gaban Allah su jira yana neman ceto ni kuma zan tashi in dinga zabga mai yabo Mm.
daran hawan zamani mushayya'a kuma yaban mai yaduwa ko ina Mm.
sa'abdumuhu da sannu zai- zan hidimta wa manzo Allah fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci wa burhatin da kuma wani irin yanki na zamani ila Allah shukran godiya ta tabbata ga Allah munshidan ina mai yabo ga manzon Allah wa muqatti'a kuma ina mai yanka shi baiti baiti dan yaban da shi yake annabi iri iri ne akwai irin Faidul Ahmadi eh yabo ne za gan shi a fiye akwai kuma irin wannan ana yanka shi baiti baiti a yi ɗaya nan a yi ɗaya nan to shi ne ke wa muƙaddaya ina mai yanka shi baiti baiti li'anni domin cewa ni mata alzamtu a duk sanda na lazimci fikriya wato na lazimtar wa tunanina maduhu na yaban manzon Allah khalastu sai in tsarkaka min al'asami daga duk abin da ake ce ma sabo da zunubi da laifi in dai na fara tunanin annabi to ba maganan zunubi ko laifi ko sako tare da ni أجمع baki daya أكتأ kartashi baki daya a jama'a akta'a kartashinka baki daya shine ma'ana خلصت sai in tsarkaka من الإشراك daga dabaibayin haɗa Allah da wani والشك da kokwantan martabobin manzo Allah والونا da rauni cikin bin shehu tijani إلى جنة الغفران sai in afka cikin aljanna sanin Allah سرا wato am- eh, ina tsintaccen bawa مقنعا mawadaci da shuhudin zatin Allah shine mukanna wannan mahurran din nan ya kamata mu magana dan duk mutumin da bai sami yanci ba a duniya ranar kiyama ma a bawa zai tashi duk wanda ya tashi a bawa wuta za shi saboda haka babu yanci da ya kai ka san Allah ka san annabin da ya zo maka da addini duk abin da za ka samu a duniya an baka san wannan ba bawa ne kai kake gani yantacce ne da yawa akwai abubuwa da mutum zai ga kaman ya samu yanci wani abu na duniya ya zo hannunsa ko dukiya ko mulki ko ilimi ba yanci ba ne yanci na gaske shine sanin Allah ka san yadda zaka bauta Allah babu matsala ka tashi gaban Allah lafiya to kai ne yantaccen bawa amma duk abin da ka samu ba wannan ba bawa ne kai wannan abin ma shine shugabanka abin da ka samu din shi ke mulki da kai saboda ka in ka zama bawan Allah kai kuma sai kai mulki da kowa dan baka kwaɗayin komai a wurin kowa ba abin da zai sa ka zama bawa eh, wato intacci kamar ka zama babu kwaɗayi misalin zaratin a ranka to kana da yanci zaka iya yin duk abin da kake so amma madai kana kwaɗayin kobo sule naira goma naira ashirin eh, kana so miya te zaki a to ai shi kenan ka ga miyawo wanda aka yi da kai وترداد ذكر المصطفى yau yace yawan maimaita ambatan abin zabin Allah da nake الدار tsawon zamani راحتي shine hutuna وروحي kuma shine rayuwata وروحي kuma shine ni'imata da jin daɗi na سامعا ina mai jin yaban kakka ɗauka wai wannan diwanin ba wai ni ni ma da kaina ji nake yin ana yi Eh, ni ma ba ni nake ba eh mana kawawa Ahmadu ya firku ba akwai inda ce annabi Ahmadu ke yaban kansa da kansa to sai da haka wannan da kake ji wannan diwani sami'an ina mai ji
ومسمعا kuma ina mai jiyarwa in ji in jiyar da ku ni in ina yi ji nake ku ma kuma ina sa ku kuna ji ومدرس الهادي sai wace ka ga yaban wani mai shiryar da halitta المقفى abun kwaikwayon annabawa مزلة to kaskanci ne duk wanda ka ga yana yaban wani ba annabi ba, to kaskantacce ne ka gaya mai ومين kuma ƙarya yake yi duk abin da za a gaya wani ba annabi ba, ƙarya ne abu a ce ai kai ne menene kai ne wane ne duk ƙarya ne annabi shi kaɗai tantanta a gaya mai wannan وكل المدي sai Ibrahim ya ce duk wani yabo baki ɗaya da na shata da na ɗan ƙwairo da na Michael Jackson da na Bob Marley da na eh, wane ne coge da wani wane ne مجمعا duk abin tattarawa ne فيه a cikin annabi Muhammadu duk abin da ka san za a faɗi ne yabo a kuranta wani to jingina abin da annabi kai ba wani wanda ya sa a aibe shi in ba annabi ba. don me yake da shi abin karararararari ne da an tona ciki aibi za ta gani amma annabi ciki da waje tsarki ne ba aibi ko kaɗan to shi ko ya kamata a yi ba Mhm.
ومن جوده Ibrahim ce bari in fara gaya maka wani abu don ka san lalle dukkan yabo a cikin annabi ya taru daga baiwar annabi ne الدنيا aka halicci duniya. To su kansu waɗanda kake ban a duniya, duniyar baki ɗaya da suke ciki ma daga annaba aka yi. Daga baiwar annabi ne.
وأخرى Kai lahiran ma da aljannatan suke ciki da kake kwaɗayin ka je lahira ka shiga duk daga annaba aka yi.
وعلمه Ka ga ilimin annabi Muhammadu أمدك إلى من لو shi ya shayar da alƙalamin da ya rubutu cikin lauhul mahfuz.
بعد الذي وعى Shi ma alƙalamin ba duka ilimin annabi ya iya kiyaye ba wani abu ya iya haddacewa ya rubuta. Shi ne ba'adul laziwa a sashen abin da ya iya kiyayewa. ba duka ya haddace ba dan ba zai iya haddacewa duka ba abinda annabi ya sani ba zai haddace duka ba alƙalin ya rubuta abinda zai iya ne to ومن حسنه shi Ibrahim ya ce yana daga kyawun ainihin manzon Allah حور الجنان daga kyawun manzon Allah ne hurul jinan yan matan aljanna تزينت suka yi ado suka kawata ومن نوره daga hasken annabi Muhammadu نور البذور hasken watanni تفرع suka farfasu suka warwatsa a sama kake ganin su da haske duk daga hasken annabi ne ومن آيه daga mu'jizozin manzo Allah آي النبيين aka samu mu'jizozin annabawa قبله kamun zuwansa shine Imam al-Buzi yake cewa fa innahu shamsu fadli hum kawakibuha yuzhiruna anwaruha lin-nas fi zulami manzo Allah shine ainihin ranar sanin Allah annabawa sune taurari a gefen wato wato wannan rana In rana ta fito ko wata kana gani balle tauraro sai ta bace sannan kowane ya dan fito yana barazana eh mana in ba annabi ne kake ganin annaba amma da annabi ya zo so kowa sai ya zama sahabi kawai kafada sai ta kai daga kanka sama رفع ko ka wato khaffada ka aje kanka a ƙasa ka dubi alamu alamu sufli shine khaffada kalli alamu sufli رفع ko kuma ka kalli alamin uluwi فليس سوى المختار ba ka taba ganin wani abin zabin Allah ba shi daya ko a sama ko a ƙasa annabi kake gani
فكنز البرايا manzo Allah shine taskar da halitta suke cin abinci a ciki وه- وهو سر إليه ko manzo Allah shine asirin ubangijinsa فلولاه kai da ba dan manzo Allah ba لا تلقي عريبا da ba a samu wani ɗaya a duniya ba تمتع wanda zai ji daɗin rayuwa babu shi
أذكر حاجاتي sai Ibrahim ya ce to ya Rasulullah wai shin in faɗi bukatuna ne أم أسكت ko kuma in yi shiru سيدي shugabana ko za a bari in ɗan faɗi yan bukatuna ne da almajirai na nan suna biye da ni yaya dai in yi bayani ne ko ko yaya sai dai in yi shiru عليك صلاة الله ce ko dai da dai ba zan faɗi ba dai salatin Allah ya tabbata gare ka والصحب da sahabbanka أجمع baki ɗayan su Allah ya muku salati eh wato an karɓi bukatun ne fa kin ka dauka ba a faɗa bane an yadda ne an ce inni muhayyidun uli umuri ila barhama fawal munafizu na fawwala al'amari na a hannun barhama shine mai zartar da hukunci shine magana kawai Mhm. to masha Allah a yan uwa za mu dan faɗi wani hadisi wanda yake shine karshen maganar da zamu yi hadisin nan akan abin da ya shafi zikiri a da kuma ahalin zikiri din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sayyidina Abdullah bin Umar shine ya- ya- ya- ya- wato ya rawaito hadisin abin da yake cewa yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wurin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana sai ya ce mana ya ayyuhan nas ya ku mutane inna lillahi saraya saraya min al malaikati Allah tabaraka ta'ala yana da waɗansu irin matafiya a bayan ƙasa daga cikin mala'iku ka hullu wata kihu suna sakkowa daga sama kuma suna tsayuwa ala majalisin zikiri a bisa mazaunan da ake ambatan Allah in ji annabi ya ce farta uhi riyadul jannati ku kiwo cikin dausayin aljanna qalu sai sabai suka ce wa aina riyadul jannati ya rasulullahi ina ne dausayin aljanna ya ma'aikin Allah qala sai yace majalisu zikri mazaunin da ake ambatan Allah nan ne dausayin aljanna faqdu wa ruhu ku sammako ku yammaci fi zikrillah cikin ambatan Allah da asuba fari a same ku cikin da'irar zikiri sannan da magariba a same ku cikin da'irar zikiri shine ku yi lazimi da safe ku yi wazifa da magariba ku yi ku yi lazimi da yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wa wa zakkiru anfusakum ku tunatar da Allah kawunan ku ba dan Allah ya manta da ku ba kowa ya je wa Allah ya ce Allah ni ne wani ni ne wani ni ne wani ni ne wani annabi ya ce ba dan Allah ya manta da ku ba amma ku tuna wa Allah kanku Allah ya san da ku dama ya san da ku din amma ku tuna mai kawunan ku to babu wanda yake tuna Allah kansa sai mai zikiri dan ya ce ku ambace ni in ambace ku ku tuna ni in tuna ku ku manta da ni in manta da ku saboda haka mai ambatan Allah ko da yaushe Allah yana sanar da shi wanda ya bar ambatan Allah shi kuma Allah ya manta da shi shi ma to sai da haka annabi ce ku tunatar da Allah kawunan ku annabi ce man kana yuridu an ya'lama manzilatahu inda Allah ta'ala falyanzur manzilata Allah ta'ala indahu duk wanda yake so i gano waye shi a wurin Allah ya duba waye Allah a zuciyar shi karka yadda mutane su yaudare ka mutane su taru wurin ka suna kai ne wani kai ne wani kai ne wani kai ne wani kar ka taɓa damuwa da abin da mutane suke faɗi a duba zuciyarka ka ga waye Allah a ranka idan ka duba zuciyarka ka ga Allah da nauyi a zuciyarka to kai ma kana da nauyi wurin Allah amma idan ka duba zuciyarka ka ga Allah sakwa sakwa to kai ma baka da nauyi wurin Allah Eh, masu faɗuwa gaban ka suna wahalar da kansu ne kawai Ruhi ne kai wurin Allah to da haka ka duba zuciyarka in ka ga kana da in ka ga Allah yana da kima a ranka to kai ma kana da kima a fadan Allah amma in ka duba ka ga kakan share awoyi sai kai awa 24 ma baka tuna Allah ba kana kan tara harkokin to shi kenan shi ma Allah haka kake a wuri sai awa 24 da bije ka je kalle ka je saurare gurgudun yanda kake tuna Allah gurgudun yanda Allah yake tuna saboda kai uwa mu dage mu dinga yawan ambatan Allah har a bayan gida eh har a bayan gida ana so ka ambata Allah ka tuna Allah sai Allah banda zikiri babu wani ibada da ake so ka yi shi a bayan gida kuma banda zikiri kowace ibada tana da doka tana da sharbi kuma kowace ibada tana da kofofi da akwai lokacin da ake kullewa akwai lokacin da ake budewa amma an batan Allah kullun kofofin su abu kai an balle kofar ma kawai babu ranar da za a kulle to sai da kai ta an batan Allah kana tare da iyalinka kana cikin bakin ciki kana cikin farin ciki kana cikin kazanta kana cikin dauda kana cikin tsarki ambaci Allah malam shi ma Allah sai ta ambatan ka to shi ne annabi yake ku tunatar da Allah kawunan ku wanda yake so san shi waye a wurin Allah ya duba waye Allah a zuciyar shi sannan annabi ya ce yunzilu al-abd minhu haythu anzalahu min nafsi Allah tabaraka ta'ala yana aje bawa a wurin sa inda bawa ya aje shi a zuciyar shi ibnu abi dunya da abu ya'la da bazzar da dabarani da hakin da bayhaqi su suka rawaito wannan hadisin da muka faɗi yanzu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce an yaminin rahmani wannan hadisin amr dan ambasata radiyallahu tabaraka ta'ala shi ya rawaito hadisin yace sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aikin Allah da kunni na ba wani ga mun bai kulu yana cewa an yaminin rahmani ranan alkiyama a daman ubangiji wutul daidai yaminu amma dukkan bangarori biyu na Allah dama ne Allah bai da hagu karka ce Allah hagu shi da daman shi a annabi ce ko ina dama ne a wurin Allah to annabi ce to a daman ubangiji akwai waɗansu mazaje laifu bi an biya wala shuhada mun mazajen nan ba annaba bane ba shahidai bane ya ga sha bayabu wujuhihim nazaran nazirina ainihin hasa wato hasa hakken fusakunsu suna kashewa masu duba a filin alkiyama ido ya ga bidon nabiyyu wa shuhada da annaba da shahidai suna kwaɗayin ina ma a ce mu ne waɗannan mutanen kaji ba hadisi ne wani annabi ba magana shi wata jalimaci ba maganar shi Ibrahim bane balle a ce maganar jazaba ce wannan magana ce ta annabi shugaban salikai da majzubai eh ne shari'a da hakika annabi Muhammad ba ne ne shari'a da dariqa da hakika ne musulunci da imani da ihsani shi ke wannan magana shi yake cewa waɗansu mutane za su tashi ranar alkiyama a daman ubangiji da annabawa da shahidai yugbiduhumun nabiyuna yagbiduhumun nabiyuna wa shuhadau da annaba da shahidai suna kwaɗayin ina ma a ce ni ne wanda in ji annabi bi maqa'adihim wa qurbihim min Allah min Allah azza wa jalla saboda matsayin su da kusancin da suke da shi kusa da Allah tabaraka ta'ala ila sai sahabbai su ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah manhum ko ne ne waɗannan mutane masu irin kusanci irin wannan su ba annaba ba shahidai ba sai annabi ya ce hum jumma'un min nawazil qaba'il su ne waɗansu jama'a wato daga cikin ƙabilu daban-daban masu jayayya da juna yastari'una ala zikrillah waɗanda suke taruwa saboda ambatan Allah in suka taru ba wani abu za su yi ba kamar dai daga tun mun taru din ba kasuwanci za mu yi ba ba wani abu muke nema ba annabi ya ce ba abin da suke fahimta kuna a ɗayibar kalayi suna taruwa ne don su ambaci Allah kawai ba wani abu za su yi ba hum jumma'un min nawazil qaba'il yastami'una ala zikrillah kawai taruwa suke don su ambaci Allah tabaraka ta'ala kuma inda zaka gane su fahimta kuna ɗaibar kalam suna da wato suna zaben daɗaɗan maganganu suna ga junan su sai ka ana wannan zakiru zakiru kenan arifin billahi a ahalullahi a mazajen Allah ai kaza in ban da waɗannan da'irar ta musu ya kake gani suna da irin wannan suna sai dai ka ji tanko tanihu eh eh yazidu billahi mai zubi irin wannan suna za ka ji amma mu za ka ji ana zakiru zakiru ka ana ahalullahi ka ana sharif sharif wani sharif wani duk cikin da'irin mu ne fahimta kuna ɗaibar kalami suna daɗan suna zaɓen daɗaɗan maganganu ka gane alaramma alaramma kenan eh duk a cikin da'irin mu ake samun irin wannan abubuwa maganganu masu daɗi eh suna gaya junan su annabi ce kama yun ta ga ɗaibar tamri kamar yadda an aje ƙwaryar dabino ake zaɓen masu kyau ake aje mai tsutsa haka suke da zaɓen daɗaɗan maganganu suna gaya junan su to wannan hadisi mun faɗe saboda darajar ambatan Allah hadisin mu na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abi hurairah shi rawaito wannan hadisi annabi yace inna lillahi mala'ikatun yadufuna fit tariqi Allah tabaraka taala yana da waɗansu mala'iku suna yawo cikin ƙasa yaltani yaltani suna ahlaz zikri ba wanda suke nema ba abin da idane su da kowa sai masu zikiri kawai fa idza wajadu qauman idan suka tadda jama'a yazkuruna Allah suna ambatan Allah ta'ala tanadau sai su rika kiran junansu suna cewa halun mu ila hajatukum halun mu ila hajatukum halun mu ila hajatukum ku tawo kai ga bukatar mu ku tawo ga bukatar ku ku tawo ga bukatar ku ga abin da ya sako da mu daga sama ga su ga su nan ga su nan ku tawo ku tawo mala'iku za su rinka kiran junan suna nuna mu mu yan zikiri din nan suna cewa ku zo ga su yanzu haka suna nan anan saboda zikiri ya tara mu anan za su zo su taru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka taru fayawfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya sai su nan sai su lillibe wato wannan ambatan Allah da fukafukan su fita wato wadan suna hawa kan wasu har saman duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayaz'aluhum rabbuhum wa huwa alam bi in suka kare zikiri in mala'ikun nan suka koma sai ubangijin sai tambaye sai ce daga ina kuke alhali ya ce su sanin daga inda suke ma yaqulu ibadi sai Allah tabaraka ta'ala ce da kuka tadda waɗannan in zikiri ba a sai da kuka tadda waɗannan bayi na me suke faɗi ala sai annabi ce fa yaqulu da sai mala'iku su ce yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka ba abin da suke sai tsarkake ka sai kabbara ka sai godiya gare ka sai ɗaukaka sunanka sai Allah tabaraka ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa yaqulu sai Allah ya ce hal ra'auni shin da suke ambato na sun taba gani na ne idan Allah ya faɗa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai mala'iku sai su ce la wallahi ma ra'auka a a ubangiji wallahi ba taba ganin ka ba qala sai Allah ya ce qala sai manzo Allah sai kulu sai Allah ya ce kaifa law ra'auni ya kuke gani da sun taba gani na qala sai annabi sai kulu sai mala'iku su ce laura auka da mutanen nan zakiran nan masu ambatan Allah sun taba ganinka kanu ashadda ha ashadda laka ibadatar da sun fi tsananin bauta gare wa ashadda laka tamhidan tam tahmidan da sun fi tsananin godiya gare ka wa akthara laka tasbihan da sun fi tsananin tasbihi gare ka qala sai manzo Allah ce fa yaqulu sai ubangiji ce fama yasaluni ko me suke nema in musu qala sai manzo Allah ce sai malaiku ce yus'alunaka aljannata roƙo ka ce ka ba su aljanna qala sai annabi ce sai yaqulu sai Allah ya ce wa hal ra'awha shin sun taba ganin aljannan ne qala sai manzo Allah ce yaqulu sai malaiku ce la wallahi ma ra'awha a a wallahi ba taba ganin aljanna ba qala sai annabi ce sai yaqulu sai Allah ya ce fa kayfa law annahum ra'awha ya kuke gani da sun taba ganin aljannar qala sai manzo Allah ce yaqulu sai malaiku ce لو أنهم رأوها دا متانا ننسون تبقنن الجنة كانوا أشد عليها حرصا دا سنفصنا من قدعينتا وأشد لها طلبا دا سنفصنا من نيمانتا وأعظم فيها رقبة دا سنفصنا من قدعينتا قال سيما قال الله يتشي سي الله يتشي فمما يتعوذون فسوى دمي سكي نيمان إن قريسوا قال سيما قال الله يتشي يقولون سيما لأكوش من النار سوى الشر متجهنما qala sai annabi ce sai kun sai Allah ya ce wa hal ra'awa shin sun taba ganin wutar ne qala sai annabi ce quluna sai malaiku ce la wallahi ma ra'awa ba taba ganin wutar ba qala sai annabi ce fa kaifa law ra'awa sai Allah ce ya kuke gani da sun taba ganin ta qala sai annabi ya ce yaqulu sai malaiku su ce law ra'awha da sun taba ganin wuta kanu ashadda min hafiraran da sun fi tsananin guje mata wa ashaddu laha makhafatan da sun fi tsananin tsoranta qala sai manzo Allah ce fa yaqulu sai Allah ya ce fa ushidukum anni qad ghafartu lahum ina shaida muku ku zama shaidu mala'iku ina shaida muku waɗannan ƴan zikiri masu masu ɗariƙa ɗin nan masu wazifa ku shaida hakika din na gafarta musu na gafarta musu baki ɗayan su qala sai manzo Allah ce ya qulu sai wani mala'ika dan tsirku daga gefe sai ce eh dan tsirku ne sai ce a a fiyin fulanun laysa minhum Allah a cikin su akwai wani ba dan zikiri bane zuwa yi kawai ba dan zikiri bane inna ma ja'a li hajatin ya zo ne wurin alaramma ko kuma ya zo wurin malam wani yana zuwan an idar da wajiba ya gaya mai wata bukata kasuwa ta kulle ko kuma yana neman aure ko kuma yana bukatar wani abu abin da ya kawo shi kenan wurin shi ba dan zikiri bane qala sai Allah tabaraka ta'ala sai ce humul julasa la yashqa bihim jalisuhum shi ma na gafarta mai waɗannan mutane ne waɗanda abokin zaman su ma baya tsiya shi ma wannan da ya kawo bukata shi ma yaje na gafarta mai saboda ka banda yan zikiri babu wasu jama'a wanda zaka je wurin su wai wani abu ya zo faruwa a ce an gafarta musu har da kai da ka zo da bukata a sai dai in ka je an zo tsine musu kai ma kana ciki kawai Allah ya kiyaye mun tsaya nan akwai wata takarda da muka raba wancan lahadin abinda muka rubuta a cikin takardar za ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي صراطك الكامل الأسقم حق قدره وامتداره العظيم أظن لا أكربو تاكينا مكربو الفائدة الجليلة من الفوائد التي تلقاها حضرة سيدي إبراهيم الرياهي التونسي رضي الله عنه عن الخليفة الأعظم سيد الهاج علي الحرازم ابن العربي برادة المغربي الفاسي التجاني قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه بالتوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ رضي الله عنه وكتبها له بخطه مجيزا له بما نصه mukace yana daga cikin fa'ida yana daga cikin fa'idodi wacce halarar Saudi Ibrahim Rayyahi a Tunisi ya karɓa daga hannun babban khalifa Saudi Ali Harazmi ɗan sai dai arabi barradat al-maghribi al-fasi at-tijani Allah ya tsarkake asirinsa Allah ya ƙara yadda da shi ya karɓi wannan takarda ne a cikin tawassuli da soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma shehu tijani ya sai Ali al-Harazim shi ya rubuta Ibrahim ar-Rayyahi wannan abin da kaga mun rubuta da hannunsa ya rubuta masa ijaza kuma ya mai izini abin da yace ma ma arabta hajatan duk sanda wata bukata kan wata bukata min hawaijid dunya wal akhirah daga bukatun duniya da na lahira fa salli ala rasulillah kai wa annabin Allah salati duniyat al hajat allati turida jamiyar biyan bukatar da kake nufi to daga nan sun mata kulu sannan kace ya rabbi tawassaltu ilayka bi habibika wa rasulika wa azimil qadr indaka sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'il hajatin da fi uridaha abin da muka ce kenan ya ubangiji ina tawassuli zuwa gare ka da masoyinka manzanka mafi girman kadari a wurinka shugaban mu annabi Muhammadu irin Allah da aminci tabbata gare shi a cikin biyan bukatar da nake nufinta sai kai wannan so dari idan kai so dari to daga nan sai ka ce Allahumma inni as'aluka وأتوجه إليك بجاه القلب الكامل سيدي أحمد التجاني وجاهه عندك أن تؤتيني كذا وكذا وكذا جدا ماذا kuɗi menene wane ne ga su nan dai ka dinga zano su ka dinga zano su duk abin da kake bukata in gida kake so in riga kake so in in in in in in duk dai wata samma da suka bi ainiha ka zano sunan bukatar ta hakikanin ta sai ka faɗi bukatar ba kar ka tsufa da ba sai dai kai ka san baka da gaskiya kuma za za akwai bukatar rashin gaskiya da wala ka iya faɗa ba to wannan kam wannan kanka amma in dai bukata ce komin girman komin girman girman ko wani abu ne ya dame ka to a daidai nan wurin ka gaya wa Allah Allah ina cikin damuwa iri kaza Allah gidan haya Allah gashi ina gidan haya gashi kunciya yau Allah ka bani gida Allah matata ta kusa haihuwa gashi ba komai a hannuna Allah ka bani abin da za a yi suna lafiya Allah makiya sun min yawa na rasa inda zan sa kaina Allah yi min maganin su Allah kaza nake so bani bani Allah aljanna nake so in na mutu a bani duk ka gaya masa aljanna ma sai ka zaba eh to wannan shine dalilin rubuta wannan takardar to bayan wannan bukatar abubuwan da baka wannan daidai nan sai ka faɗi so goma to daga nan sai ka yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama shi kuma kafa uku to shi kenan sai ka shafa in Allah ya da in kai haka zaka ga bukatar ka za ta biya shine dalilin ba da wannan takarda wanda ya sa kawo takardar saboda mun yi magana akan wa inda na lila tsari hatmun habu kanzan mutalsama kyauti jani sai yasa sai muka ce to bari mu zo da wannan takaddar saboda tawassuli gare shi alhamdulillah mun tsaya nan
insha Allah ya saka alheri Allah ƙara maka fahimta da ji zo nan akan bukatar sa Allah ya biya masa baka